أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته goma sha uku ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu hijirar manzan allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da ashirin da uku ga watan a wanda shine ya dace da ashirin da biyu ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha uku a lissafin turawa um, za mu ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma a inda jiya muka tsaya a aya ta casa'in da shida a cikin suratul tauba Badan allah madaukin sarki ya halifuna billahi lakum liyardukum litardau anhum fa in tardau anhum fa inna allah la yarda anil qawmil fasiqin wanda yau za mu tashi akan aya ta saba'in da bakwai insha allahu ta'ala shine faɗin sa wa min al-a'rabi ashaddu ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر بسم الله وانا الأعراب أشد كفرا ونفاقا منكرا تاتجيا لا متاشي آية تشسئن بكوي آية تكوس ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم Allah ya ce a cikin mutanen ƙauye da aka fara maganar su jiya wa min al-a'rabi man yattakhidhu ma yunfiqu maghraman daga cikin mutanen ƙauye akwai wanda yake ɗaukan wato abin da yake ciyarwa a matsayin fi sabilillahi kamar hasara ne shine maghraman yani gharamatan wa khasara la yarju ala yata'iha thawaban baya tsammanin samun lada dan ya bayar ji yake kawai inda ya riga ya bayar kamar ya bayar da asara ne daga cikin wannan mutanen ƙauye akwai wanda yana ganin kawai duk abin da ya bayar kawai da ya bayar ne wala ya khafu ala imsakihi imsakihi iqaban kuma baya jin idan ya kame bai ba da dukiyar saboda Allah ba baya jin cewa Allah tabaraka ta'ala zai masa uquba wa inna ma yunfiqu khawfan aw ria'an yana da ciyarwa ne saboda tsoro ko dan riya' to daga cikinsu akwai wanda dai suna ba da dukiya ne ba dan Allah ba shine abin da ake nufi kawai suna ganin da wanda ya bayar da yin hasara kawai dai sun bayar dan dai kan mutane su ce ma ba sa bayarwa kawai dan wannan suke bayarwa wa yatarabbasu bikum dawa'ir daga cikinsu kuma suna nan suna jiran wato juyawan zamani ya zo ya faɗi akan ku ku faɗa cikin wani hali mara kyau kalmar dawa'ir a larabci tana nufin suruful zaman wato jujjuyawar zamani ta yadda zamani zai zo muku da sharri allati ta'ati marra bi khairin wa marratan bi shar zamani wani lokacin ya zo da alheri wani lokacin kuma ya zo da sharri to su suna ganin cewa ayin Allah ya suna da wataran zamani zai juya muku ko musulmi abin ya juya muku zo ku fada cikin wato matsala yanqalibu zamanu alaikum fayamutu rasul ai zamani wata rana zai juya manzon Allah ma zai mutu wa yazhar al mushrikuna mushrikai su zamanto su ne manya su ne waɗanda suka samu nasara a kanku Allah ya ce alaihim da'iratu sau Allah Allah ya dora musu wato juyawa mummuna a kansu yana yani ya durul bala wal huzn Allah ya sa bala'i ya juyo musu da bakin ciki ya juyo musu wala ya rauna fi muhammadin wa dinahu illa ma yasu'uhum babu abin da za su gani dangane da annan muhammadu da kuma addinin annan muhammadu sai abin da zai bakanta musu rai wallahu samiyun alim lalle Allah shine mai ji kuma masani ne dangane da ainihin wato abin da suke aikatawa wasu malaman suka ce da'iratu sauyi anan abin da ake nufi ar-riddatu wal fasad Allah ya tabbatar musu da ridda da barna a rayuwarsu wasu kuma suka ce da'iratu sai ana nufin ad-durr wal makruh abin da yake cuta ne da kuma abin da baya so ya fada a kansu to anan gurin in kun fahimta Allah madaukin sarki yana mana bayani ne cewa wato a cikin waɗannan mutanen ƙauye akwai waɗanda suke um, kullum munafukai ne su kuma fatan su Allah ya dora sharri wa annabi fatan su Allah ya sa zamani ya juya annabin ma ya halaka ya bar duniya in ya so masifa ta sauka akan musulmi arna su zamanto su ne a gaba kamar yadda munafiki yake ganin ai ta tafiya dai ai ta tafiya ai nan gaba ai za a zo america za ta fi karfin kowa ai ingila za ta fi karfin kowa ba wani musulunci ba wata kasar saudiya ba wata kasar kaza ai ta fatan sharri wa ainihin musulmi to Allah ya sauke Allah ya ce alaihim da'iratu sau su ne mummunan sharri zai fada kansu insha Allah ar-riddatu wal fasad kamar yadda Allah ya bayani wallahu samiun alim to sai ya faɗi ɗaya simfin kuma ya ce suwaye ne ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم Allah ya ce ɗaya ɓangaren kuma wa min al'arabi man yu'minu billahi wal yawmil akhir daga cikin waɗannan mutanen ƙauye akwai wanda kuma ya yi imani da Allah kyakkyawan imani ya gaskata Allah wal yawmil akhiri sannan kuma ya gaskata ranar ƙarshe ma'ana iya da imaninsa na gaskiya kamar yadda ake so musulmi ya yi imani imam mujahid ya ce hun banu muqarrin min muzaina su ne banu muqarrin daga kabilan muzainata wa a imam kalbi shi kuma ya ce su ne aslam da ghifar da juhaina daga cikinsu akwai waɗanda suka yi imani da allah da ranar tashin alkiyama wa yattakhidu ma yunfiqu qurbatin inda allah kuma yana riƙa ko suna riƙan abin da suke ciyarwa suna ciyarwa ne don su samu kusanci zuwa ga Allah alqurbat jam'i ne na alqurba abin da ake nufi alqurba ai ma yutlabul qurbatu bihi ila Allah abin da in an bayar da shi za a samu matsayi a wajen Allah suna ciyarwa ne don su samu matsayi a wajen Allah kamar yanzu yadda mumini zai ba da sadaka ne don ya samu daraja a wajen Allah ba yana bayarwa ne a matsayin yana gani ya sara ba yana ciyarwa don Allah ya so shi don Allah ya girmama shi don Allah ya biya masa bukatansa shine ma wato ma yunfiqu suna sanya abin da suke ciyarwa qurubatin inda Allah don samu matsayi a wajen Allah tabaraka wa ta'ala wa salawatir rasul kuma don su samu salawatir rasuli wato su samu addu'a ta annabi sallallahu alaihi wa sallama ai du'a'uhu wa istighfaruhu dan annabi ya musu addu'a ya musu istighfari yarghabuna fi du'a'in nabi sallallahu alaihi sallama suna ciyarwa su bada sadaka ne dan suna tsammanin samun ainihin addu'ar manzon Allah saboda zamu zo mu karanta dokar da Allah ya bayar idan an karɓi sadaka ko zakka ga mutane abin da ya kamata a yi musu Allah ya ce ala inna ha qurbatul lahum a sanar da su cewa wannan sadaka da suke bayarwa tunda sun yi imani da Allah na gaskiya sun yi imani da manzon Allah na gaskiya ala inna ha qurbatul lahum to wannan sadaka da suke bayarwa ai za su samu kusanci zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ma'ana inna zalika hasilul lahum wannan abin da suke nema na ciyarwa samu matsayi a wajen Allah to ai zai tabbata sayudkhiluhumullahu fi rahmati da sannu Allah zai shigar da su cikin rahamarsa rahama anan ana nufin fi jannati ma'ana sayudkhiluhumullahu fi rahmati ai sayudkhiluhumullahu fi jannati inna Allah ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne kuma Allah mai jin kai ne to kun ga anan an bambanta mutanen ƙauye kala biyu a wancan lokaci akwai munafikai waɗanda suna ganin bayar da sadaka ma da taimako wa addinin Allah asara ne kuma kullum fatansu masifa da bala'i ya sauka akan muminai Allah kuma ya ce akwai waɗanda kuma su kam sun yi imani da Allah imani na gaskiya kuma suna bayar da sadaka don su samu matsayi a wajen Allah Allah ya ce a yi musu albishir insha Allahu matsayi ya tabbata ma za a same shi kuma Allah zai shigar da su cikin rahama tasa kuma Allah ya ce shi mai gafara ne mai jin ƙai tabaraka wa ta'ala to sai Allah ya ci gaba da bada labarin halin sahabban annabi kuma wanda yanzu za mu yi bayani akan gyararrun tatattun waɗanda ba munafukan ba kuma cikin sabon annabi na'am
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم Allah ya ce wa sabiqunal awwaluna idan kun lura da waccan ayar ta farko a ciki ta ce ala innaha qurbatul lahum ko sai kuma ya ce sayudkhiluhumullahu fi rahmati Allah zai shigar da su su waɗannan al'arab waɗanda allazina yu'minuna billahi wal yawmil akhir din ko Allah zai sa su a rahama ta sa kuma Allah mai gafara ne mai jin kai to sai atafi akan ayar to ba su kadai ba har wasabiqun al-awwalun min al-muhajirina waɗanda suka rigayi kowa shiga musulunci na farko su ne as-sabiqun al-awwalun wanda su suka rigayi kowa shiga musulunci tun farko min al-muhajirina wal ansar cikin al-muhajirun wato waɗanda suka yi hijira daga makka zuwa madina wal ansar da kuma waɗanda suke 'yan madina ɗin su ma daga cikinsu Allah ya musu alkawarin gidan aljanna malamai sun yi saɓani dangane da as-sabiquna al-awwaluna suwaye su za mu zo mai bayani akai wallazina taba'uhum bi ihsanin da kuma wanda suka biyo bayan su da kyautatawa hum baqiyatul muhajirin wal ansar sune sauran mutanen muhajirai da mutanen madina waɗanda suke alladina salaku sabilahum fil imani wal hijra waɗanda suka bi hanyar su ta wajen imani da kuma hijira da kuma taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama akan makiyansa cikin mutanen Madina da munafikai wallazina tabauhum bi sanin kenan Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu anhu sun yadda da Allah waɗannan mutane kuma Allah ya yadda da su wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar Allah ya musu tanadi na gonakai da gidan aljanna wanda ƙoramai na gudana a ƙarƙashinsu kalmar jannat ana nufin jam'i ne na janna wato gonakai na gidan aljanna da suke ainihin ƙoramai ruwa na koguna yana gudana a cikinsu mai tarin yawa min tace al'anharu khalidi na fiha abada suna masu ƙaddara madawama a ciki har abada zalikal fawzul azim lalle wannan babban rabo ne Allah ya tanadar musu gwaggwaban rabo tajiri tata al-anhar a kirari ibn kasir ya karanta tajiri min tati al-anhar haka yazo kuma a cikin masahib na mutanen makka tajiri min tati al-anhar to sai dai fa'ida wannan ayar ita ɗaya ce a cikin alkur'ani da ta zo da wannan tsarin duk inda suka zo tajiri min tati al-anhar ne amma a nan ayar suratul tauba aya ta ɗari daidai tajiri ta hata hal anharu ne wacce take bayani akan falala da darajar sabon annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam to waɗannan mutane sahabbai ne na annabi gaba ɗaya ayan nan tana magana ne akan sabon annabi su ne as-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal ansar cikin al-muhajirun da al-ansar daman sabon ko dai al-muhajiruna ko kuma al'ansar to wallazina taba'uhum ma sun shiga waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa ma'ana waɗanda ba almuhajiruna ba ba kuma al'ansar ba wanda suka kyautata wanda suka biyo bayan su ko kuma cikin almuhajiruna da al'ansar din amma wanda suka biyo bayan su da kyautatawa suka bi hanya irin tasu malamai sun ce wasabiquna al-awwaluna din nan an yi sabani kwarai wasu suka ce su ne mutanen da suka yi sallah alƙibla biyu kun san akwai sahabban da suka yi sallah alƙibla biyu wasu sun kalli baitul maqdis sun yi sallah kuma do aka juya alƙibla aka dawo ana kallon kaba da su aka kalli baitul maqdis da ku da su kuma aka kalli ɗakin kaba to waɗannan su ne as-sabiquna al-awwaluna tun yan farko kenan imamu ata yace a'a su ne ahlul badr waɗanda suka je yakin badar su ne as-sabiquna al-awwalun imamu sha'abi yace humul ladina shahidu bai'atar ridwan su ne waɗanda suka halarci bai'atar ridwan wadda kuma bai'atar ridwan an yi ta ne a hudaybiya sannan an yi sabani wane ne farkon wanda ya fara yin imani da annabi sallallahu alaihi wa sallama duk da cewa dai da yawa yawan malamai sun tafi akan wanda ya fara yin imani shi ita ce na na khadija matar annabi sallallahu ta'ala alaihi sallama ko da ke wasu malaman suna cewa wanda ya fara yin imani ya yi sallah shine ali bin abi talib ya yi imani ya yi sallah ita na na khadija ita ce wadda ta fara imani da annabi sallallahu alaihi wasallam wasu kuma suka ce aliyu ne ibn abi talib wannan shine ra'ayin jabir ibn abdullah kuma shine ra'ayin mujahid da ibn ishaq wanda duk suna da wannan ra'ayi cewa aliyu shine a gaba an ce ali bin abi talib ya musulunta yana da shekara goma kadai ya musulunta yana da shekara goma duk sabbai ya riga su musulunta wasu malaman kuma suka ce a'a wanda ya fara yin imani kan in dai da farko ne na na khadija ne sai kuma sayyidina abubakar wannan kuma shine ra'ayin abdullahi dan abbas shi baya ganin aliyu ne a gaba da ibrahimu nakha'i da imamu sha'abi duk suna da ra'ayin cewa khadija ne da abubakar wasu malaman suka ce wanda ya fara musulunta shine zaid bin haritha wannan kuma ra'ayin zuhuri ne da urwa da ibn zubair allah ya musu rahama isaac ibn ibrahim al-hanzali ya hada waɗannan riwayoyi gaba ɗaya da wanda ya ce khadija da wanda ya ce aliyu da wanda ya ce abubakar da wanda ya ce wane ne wane ne duka sai hada riwayoyin gaba ɗaya yake cewa awwalu man aslama min rijali in dai a cikin manya ne maza wanda ya riga kowa fara musulunta cikin manya maza shine sayyidina abubakar Allah kara masa yadda idan an zo cikin mata kuma wanda ta fara musulunta a duniya a cikin mata ita ne na khadija in an zo kuma lissafin yara wanda ya fara musulunta a yara shine ali bin abi talib a cikin bayi kuma shine zaid bin harisa kaga lissafin ya tafi shikenan baka da matsala waye ya fara musulunta cikin manya na'am sai na abubakar cikin yara fa aliyu a cikin mata fa a cikin bayi fa zaid bin harisa shikenan lissafi ya fita kuma wannan magana ita ce tafi inganci da yawa yawan malamai ainihin wato sun yarda da wannan yayin da sayyidina abubakar ya musulunta shi kam lalle ya bayyana musuluncinsa take ya fara ma wa'azi yana musulunta ya fara wa'azi manya kenan ya yi kira zuwa ga Allah zuwa ga manzan Allah an ce kana rajulan muhabbaban wa sahlan mutum ne da mutanensa suna sonsa kuma mutum ne mai saukin sha'ani shi ya fi kowa sanin dangantakan ƙurashawa gaba ɗaya yanzu yanzu abubakar zai tsaye da kai ya ce ai kai dan wane ne jikan wane daga gidan su wane kake asalin ku su wane ne kuma shi ya fi kowa sanin labarin abin da ya faru cikin ƙurashawa na tarihi ɗan kasuwa ne mai kuɗin gaske malam kuma Allah ya bashi ɗabi'a da hali na ƙwarai mutumin arziki mutanensa suna zuwa wajensa su nemi taimako a wajensa tun a wancan lokaci yana basu kuma ya iya zamantakewa haka aka ce mutum ne mai iya zamantakewa ya yi ta wa'azi zuwa ga musulunci ya yi ta bin mutanen da ya amintu da su suka amintu da shi cikin jama'arsa ya yi ta musuluntar da su wato Allahu akbar manyan mutane sun musulunta a hannun abubakar ka duba sayidina usman mala a hannun abubakar ya musulunta ai an san usman ko usman ibn affan ba a hannun sayidina abubakar ya musulunta da Zubair bin al-Awwam da Abdurrahman ibn Auf da Sa'd ibn Abi Waqqas da Talha ibn Ubaidillah waɗannan gabaki ɗayansu suna cikin ashiratul mashhudi lahum bil janna mutum goma nan da da Allah ya musu albishir da gidan aljanna rabin su abubakar ne ya musulantar da su sadun sa'idun وابن عوف وطلحة وآمر فهر والزبير الممدح ودنن دك إن كهذا الخلفاء الأربعة أبو بكر دا عمر دا عثمان دا علي su ne mutane goma 'yan aljanna da Allah maɗaukin sarki ya ba su gidan aljanna ko to rabin su a gurin abubakar suka musulunta zalika fadlullahi yutihi man yasha wannan falala ce ta Allah da yake ba wanda ya ga dama dan bakin ciki kuma sai ya mutu yace yayin da suka musulunta mai riwaya ce yayin da suka musulunta sai sai na abubakar ya zo da su gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama suka dadda musulunta suka karbi kalma din aka jaddada musuluncin suka kama sallah sai ya zamanto su ne mutanen farko kuma da suka shiga musuluncin daga baya mutane suka yi ta biyo baya yadkhuluna al-islam afwajan waɗanda kuma suka riga kowa cikin mutanen madina su ne wanda suka yi wa manzo Allah mubaya'a a lailatul aqaba da da da Allah ya bada labari cewa laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta shajara fa'alima ma fi qulubihim fa anzala as-sakinata alayhim wa athabahum fathan qariba a bai'atul aqabatil ula an ce mutum shida ne akwai kuma mutum saba'in da suka yi masa mubaya'a a bai'atul aqaba saniya a wannan ta farko mutum shida a wancan ko mutum saba'in waɗanda suka yi imani yayin da musab ibn umair aka tura shi ambasada mai kira zuwa ga musulunci a garin madina ya zo ya ta karantar da su alkur'ani fa aslama ma'ahu khalqun kathirun jama'a masu tarin yawa suka musulunta a hannun musab ibn umair da kuma mata da yara duk suka ta musulunta ai an san Musa ibn Umair wannan shahararren sahabi yaro matashi dan gata dan gayi a garin Makka shine wanda aka ce idan idan ya bi wannan titin ya bi wannan layin gaba ɗaya layin yana ɗauke kanshi da turare a tsaro ahli Makka wanda ya fi kowa iya sa turare da kwalliya a Makka duk wani matashi saurayi na garin Makka ya biyo bayan Musa ibn Umair ga kuɗi da mahaifiyarsa take da shi ta ɗaure masa gindi a wannan lokacin yana harka sosai ba wanda yake sa kaya irin na mus'ab ba wanda yake sa turare irin na mus'ab kuma ba wani yaro matashi ɗan gata a maka irin mus'ab ibn umair amma wallahi malam annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa kawai ya karɓi musulunci tsohuwarsa ta ce a a a a a a ai babu kai ba muhammadu ai ya ce mama a'a a'a ni kuma ina tare da muhammadu ta ce to wallahi sai na ɗauke duk abin da nake maka sai na daina yi ya ce wallahi mama bismillah duk abin da kika san kina mun ki bari in dai dan bar addina na muhammadu ne kyau ki bari ta ce da ta ga ta ɗauke masa ta daina taimaka masa yaro da yana ta yin musulunci sai ya ce mata mama zan sai ta ce masa ta ce masa zan ba mutu ba zan kashe kaina in dai baka bar Muhammadu ba yace wallahi ya umma law kanat laki mi'atu nafsin ya mama wallahi da kina da rai guda ɗari ɗaya biyo bayan ɗaya ɗaya biyo bayan ɗaya ɗaya biyo bayan ɗaya suna fita wallahi ba zan rabu da annan Muhammadu ba maji malam kaji masu riko da sunna ko ana dakawa a turmi babu gudu babu ja da baya ba kai bane in ka sha mari yanzu sai ka ce wallahi na daina ya ce ko ranki zai fita gaba daya ɗari ɗin nan su biyo baya wallahi ba zan rabu da annan muhammadu ba ta daina masa komai yaron da yake tafiya ya fi kowa riga a garin madina malam a garin makka wallahi sai da ya zo malam faci faci a rigarsa ba a cewa komai faci ma'o a jikin rigarsa manzon Allah ya tura shi shine ambasada na farko da aka tura shi garin Madina dan ya je ya karantar da mutane alqur'ani ga iya karatun qur'ani a gurin sa over malam Musa ibn Umair gida gida yake bi yana karanta musu qur'ani shine da'awa in ya je kullun sai ta zabga muku tilawa da kira'a to duk larabawa ne suna ganewa malam sai ga arnan nan duk sun zo sun kewaye shi suna ta mamakin me yake faɗa sai ya gama su ce a yi musu bayani sai su ta musulunta in ta gaice maka zance malam har gayyatansa ake yi su ba waɗanda ba musulmi su ce da Allah a kira mana yaron nan ya zo karanta mana Qur'an nan mu ji me suke faɗa ne waɗannan mutane shine ambasadan farko da annabi ya tura shi ya buɗe garin Madina da karatun Qur'ani lokacin da aka je yakin Uhud ya ce ni na ji yaƙi amma ba zan yaƙi kowa ba zan ba da rayuwata ne da kariya ga annabi so gaba ɗaya a yaƙin shi ya mai da hankalinsa ne kurin manzan Allah yake bi manzan Allah yake bawa kariya yana lura da waye zai kawo annabi hari ya kai masa barmaki shi ma wallahi malam haka aka yi tai aka yi tai aka yi tai malam bawan Allah nan har sai da aka zo aka kashe shi a yakin Uhud yanzu haka yana kwance a Madina a filin Uhud din nan amma abin tausayi malam da aka kashe shi malam da aka zo za a binne shi aka rasa likkafanin da za a binne shi sai dan rabi ba zai lullube jiki gaba ɗaya ba idan aka rufe kansa badat rijlahu kafafuwa sai su bayyana annabi ya ce ku jawo ƙasa in aka jawo ƙasa sai kansa da ƙirjinsa ya bayyana wanzu Allah yana hawaye ya ce ku jawo likafanin ku lullube kansa ƙarƙashin ƙafarsa kuma ku lullube ƙafarsa da ganyen tsauri don haka haka aka binne musab ibn humair babu likafani wadatacce saboda talauci ina amma fa wannan bai hana su addini ba kai ko yanzu akwai ci da sha da komai amma baka iya zuwa sallah jami'i lafiyar ka kalau Allah ya baka rufin asiri baka iya zuwa karatu baka iya zuwa wa'azi asara goma da ɗari an shiga uku an lalace to waɗannan suna cikin mutanen da suka taimaki annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama suka agaza masa السابقون الأولون من المهاجرين الذين هاجروا قومهم وعشيرتهم وفارقوا أوطانهم suka yi hijira suka bar mutanensu suka bar danginsu suka bar kudinsu suka bar matansu suka bar gidajen suka bar gonakensu suka bar shagunansu suka bar kasuwancinsu suka bar komai suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka yi hijira suka koma garin Madina suka haɗu da al'ansar allazina nasaru rasulallah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka taimaki manzan Allah sallallahu alaihi wasallama akan abokanan gabansa suka bashi wurin zama manzan Allah tariyansa aka yi ta yi da ya shigo madina wala ana tariyansa kowa yana jan taguwansa yana gurina za ka sauka gurina za ka sauka manzan Allah yana cewa da'uha fa innaha ma'amura yana cewa ku kyale taguwa ta ai Allah ya mata umarni akwai inda za ta je ta zauna tafiya take tafiya take bata tsaya ko ina ba sai da ta je daidai inda masallacin sa yake yanzu tana tsugunawa gurin sai manzo Allah ya ce wa sahabbai ya ce ku hakuri anan Allah ya umarce ni na zauna na gina gidana in gina masallaci na aka tambaya su waye masu wannan fili aka ce ai na wasu yara ne Sahal da Suhailu aka ce a kira su su faɗi kuɗin gurin su manzo Allah ya ce saminuna fi hayatukum hada ku gaya mana wannan wuri naku wannan gonar taku nawa take za mu biya ku za mu gina masallaci za mu gina gida suka ce ya rasulullahi inna la natlubu thamanahu ya manzo Allah mu ba za mu karbi kuɗi ba kyauta za mu bayar akai ta fafatawa dai annabi ya ce sai an bayar suka ce ba sai an bayar ba to waɗannan bayan Allah su ne al-ansar da kuma wanda suka bi su da taimakawa ko da kyautatawa har zuwa ranar ƙarshe jama'a waɗannan wannan aya tana nuna mana falalar sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya ce ya yarda da su kuma su ma sun yarda da Allah radiyallahu anhum wa radu anhu sun yarda da Allah Allah ya yarda da su ibnu taymiya Allah ya masa rahama yake cewa duk mutumin da Allah ya ce ya yarda da shi to har abada baya fushi da shi alƙawarin Allah in dai Allah ya yarda da mutum to baya sashi a gidan wuta duk wanda Allah iya yadda da shi to dan aljanna ne yau ai ba kimar ubangiji bane a ce ce a ce ya yadda da su kuma ya sa su a wuta ya kamata ai bai kamata ba yi tunda da ya yadda da su ai ba zai sa su a wuta ba kenan kaga sabon annabi duk yan aljanna ne to amma yau yan shi'a sun ce sabon annabi yan wuta ne kaga sun karyata wannan aya ta cikin suratul tauba Allah ya ce sahabbai yan aljanna ne su kuma sun ce sahabbai yan wuta ne dan sun ce kanan nasu ahlu riddatin ba'da annabi sallallahu alaihi wasallam illa kaza wai sahabbai duk sun ridda bayan annabi banda mutane kaza wasu kai sun kawo wasu Abu Dharr su Miqdad bin al-Aswad su Ali bin Abi Talib da su wayewa su wadanda ba su wuce yan yatsun hannu ba su ne musulmi a wajen su wannan yana nuna mana hadarin addinin Shi'a kuma lalle Shi'a masifa ne bala'i ne a cikin al'umma kuma tana ƙaryata Allah tana ƙaryata manzan Allah kuma suna ƙaryata abinda alƙur'ani ya zo da shi mu ko musulmi a aƙidan mu abinda ƙur'ani ya zo da shi mun yadda mun yi imani da shi kuma ba ma saba wa alƙur'ani wa nuhibbu ashaba rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wa nubghidu man yubghiduhum wa bighairi alkhairi yadhkuruhum wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsanu wa bughduhum kufrun wa nifaqun wa tughyanun mu kan muna son sabon annabi sallallahu alaihi wa sallama dan son sabon annabi imani ne kuma addini ne kyautatawa ne kin sabon manzon Allah kafirci ne munafirci ne kuma tsiya ne aqida ta ahlus sunna ana son sabbai ana kaunar su amma yau Allah ya kawo mu lokacin da ake kafa lasfika irin wannan ta wa'azi ana la'anatullahi ala abi bakar ana ana ana amin amin ana la'anatullahi ala muawiya ana amin amin ana la'anatullahi ala umar ana amin amin ana zagin sabon annabi ana zagin matan annabi ana tsine musu albarka wai kuma duk wannan da sunan addini waɗanda kuma ba su dace ba suke bin hanya wacce take ba ta kwarai ba ta bid'a wai suna haɗa kai wai da yan shi'a wai dan su yaƙi wai ahlus sunna mutum ya je ya haɗa kai da ɗan shi'a mai zagin sahabbai dan ya zagi wanda ya ce abi Allah abi alqur'ani abi sunna to wallahi dukan ku ba ku wuce wallahi kwari ba wanda in aka dauki shelters ana fesa musu zancen su ya kare ba wanda ya sai fada da Allah da manzon Allah ya ci nasara a tafiyarsa har abada wallahi wane mutum so ya kamata mutane su kiyaye to sai Allah ya ce me kuma
وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم الله يتشي وممن حولكم من الأعراب ya sake dawowa ya ce daga cikin wanda suke gefe gefen ku cikin mutanen ƙauyen nan munafiquna akwai munafikai su ne muzaina da juhaina da ashja'a da aslama da ghifar kanat manaziluhum haula madina dan duka waɗannan gaba ɗaya gidajensu yana gefen madina ne yuqalu ana cewa min haula ila arab munafiqun a cikin waɗannan larabawan a cikin waɗannan ƙabilun akwai munafikai wa min ahlil madina da mutanen da suke cikin madina din ay min ahlil madinati min al ausi wal khazraj qaumun munafiqun a cikin mutanen madina kamar irin su al aus da al khazraj akwai mutanen da suke munafikai wato anan abin da za ku gane cikin ƙauyukan da suke gefen madina da kabilun da suke gefen madina ba 'yan cikin madina ba akwai ɗaiɗaikun su waɗanda suke munafukai ne allah yana fara tona asirin abin ana bayyanawa kenan su muzaina da su juhaina da su ashja da su aslama da su ghifar sannan kuma daga cikin mutanen madina din manyan kabilun madina daman su ne al'aus wal khazraj to a cikin su ma akwai munafukai allah ce maradu alan nifaqi in an ce maradu alal nifaqi wato sun nuna sun tabbata a cikin munafurci sun ma saba da shi sun kware dafaffu ne akan harkar munafurci dan an ce almarid almarid a larabci shine mutumin da ya dahu ya saba da abu ya goge wanda ya goge da munafurci Allah ya ce wa manzon Allah la ta'lamuhum kai Muhammadu baka san su ba Allahu akbar kaga ashe a cikin munafukan akwai wadda manzo Allah ma bai san su ba ina zai zo ya gaisa da su yayi mu'amala da su yayi duk abin da zai da su amma bai san su ba kiran ba kowa bane sai ce wane da wane duk munafukai ne ba san an san da su kowa ya san su a akwai wanda ba san su ba akwai yan rigar boye nahnu na'lamuhum Allah ya ce mu muka san su wani abu sai Allah gaishe ka Allah ya ce nahnu mu ha mu mun san su in ji Allah fa kai Muhammadu baka san su ba sanu'azibuhum marratayn za mu yi musu azaba sau biyu kala biyu za mu yi bayanin wace irin azaba ce kala biyu insha Allah thumma yuradduna ila azabin azim sannan kuma za a juyar da su zuwa ga azaba mai girman gaske ai azabi jahannama yakhluduna fihi za a sa su a cikin azabar jahannama wanda za su tabbata su kaddara ma dawama a ciki إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما azabar jahannama kenan azaba marar daɗi azaba mai ciwo Allah ya ba da labari a nan dangane da mutanen Madina da wanda suke kewayensu an cire rabo na munafukai ma'ana lalle akwai munafukai Imam Al-Suddi rahimahullahu ta'ala cikin manya-manyan malaman tafsiri yana faɗa cewa wata rana annabi sallallahu alaihi sallama ya tashi yana mai huduba ranar juma'a yana fitar da wani da wani da wani da wani ya ce wani da wani da wani da wani dukan ku munafukai ne ya fidda wasu mutane ya kunyata su sai aka ce to wannan ita ce azabar farko kenan daman Allah ya ce zai muku azaba guda biyu yace sanu azibuhum marratayn akwai wanda aka tona asirin su kai munafiki ne kai kai ma munafiki ne kai kai ma munafiki kai ma wani munafiki ne aka bayyana su azaba ta biyu kuma ita ce azabar kabari haka imamu tabari ya fidda wannan riwaya a cikin tafsirinsa daga riwayar suddi daga abi malik daga ibn abbas duk da cewa imam bagawi bai kawo da cikakken isnadin ba amma a cikin tafsirin tabari isnadin ya tike zuwa ga abdullahi dan abbas dan bai kamata imam suddi ya ce annabi ya tashi yayi kaza yayi kaza ba imam al-haythami ya ruwaito shi ma kamar yadda ya danganta zance zuwa ga imam tabarani a cikin al-awsat ko da yake wasu malamai a wannan riwaya din sun yi suka cewa akwai wani rawi mai rauni ba za a yi aiki da hadisin ba kamar yadda ya zo a cikin takhriju a hadisul kashaf bayan wannan imamu qatada um, da sauran malamai da irin su um, ibn zaid suna cewa azaba guda biyu din nan da Allah madaukin sarki ya faɗa sanu azibuhum marrataini suka ce azabar farko shine al-masa'ib fil amwali wal auladi fid dunya Allah zai jarrabu waɗannan munafukai da masifa a cikin dukiya da masifa a cikin 'ya'yansu a nan duniya wal ukhra kuma azabul akhira azaba ta biyun kuma za su gamu da azaba a lahira kaga sanu azibuhum marrataini ta fito Abdullahi na Abbas shi kuma a fassarar sa yace a'a sanu azibuhum marrataini in an kama su a duniya a matsayin munafukai za a tsayar musu da haddin Allah a lahira kuma akwai azaba ta kabari haka dan Abbas yace Imam Ibn Ishaq Allah masa rahama shine sai yake cewa a'a ai abin ya fito fili sanu azibu marrataini shine irin bakin ciki da zai rinka shiga zukatan munafikai yayin da musulunci yayi gaba zai za su ga ana ta ci gaba musulunci addini musulunci yana ci gaba programs na addini yana ci gaba jama'a suna ta gane addini yadkhuluna fi dinillahi afwajan to su kuma bakin ciki lokacin yake tattara gare su kuma za a samu wasu jama'a cikin 'yan uwansu da danginsu ma za su dawo su shiga wannan ainihin wato addini wannan azabar farko kenan ciwo da bakin ciki da zai dame su a duniya sannan kuma akwai azabar kabari ana ta maimaitawa fa kenan wannan yana nuna mana ashe munafiki Allah zai masa azabar kabari azaba ta masifa wasu malaman suka ce mala'iku ne za su yi ta dukan su yayin da suka zo mutuwa mala'ika zai samu munafiki ya ta dukan fuskarsa duka duka duka ai ta mari ai ta jibgarsa a fuska ana dukansa a gadon baya ana kokarin daukar ransa ana dukansa azaba ta gaba kuma yana shiga kabari ya shiga uku to haka malamai suke ta faɗa da ra'ayuka da dama malaman tafsiri suna da ka'ida duk lokacin da aka samu sabani akan wata aya wannan yace kaza ake nufi wannan yace kaza ake nufi aka ce to ana hamlin wannan ma'ani din gabaki ɗinsu akan ayar kaga duka babu cin karo sai mu ce dukkan su suna nufin sanu'adhibu marratain thumma yuradduna ila azabin azim sannan kuma akwai azaba mai girman gaske a kiyama innal munafiqina fi darki al-asfali min an-nar wa lan tajida lahum nasira Allah ce munafikai suna can kasan kasan jahannama kafiri ma ya mafi su morewa fa kafiri ya fi munafiki morewa saboda kafiri yana jahannama to shi kuma munafiki can kasan kasanta ta anan ake danna su kuma Allah ce walan tajida lahum nasira babu wanda zai taimaka musu ba wanda ya sai zo ya ce a agaza musu Allah ka raba mu da munafurci to bari mu ji me ya faru
وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم wannan Allah ya ce wa akharuna atarafu bi dhunubihim wasu kuma sun yi itirafi sun fito fili sun faɗi zunubin su cikin mutanen ƙauyen wannan ayar ba tana komawa kan almunafiqun bane wannan wa akharuna din yani la tarji ila almunafiqin wa inma tarji ila al-a'rab dan mun yi magana al-a'rab da Allah ya faɗa ko al-a'rab ashaddu kufran wa nifaqa to daga cikin mutanen ƙauyen nan da aka faɗa akwai wanda sun fito fili sun faɗi zunubin su sun yi laifi a kan abin da suka yi na da na kuskure khalatu amalan salihan suka cakuɗa aiki na ƙwarai da kuma mummunan aikin da suka yi da kuma tuban da suka yi wa akhara sayyi'an wani aikin kuma mummuna ne yani bi amalin akhar sayyi kenan dai ga aiki mai kyau ga kuma mummuna ga kuma tuba ko to shine Allah ce asallahu an ya tuba alaihim da sannu Allah tabaraka wata'ala zai yafe musu saboda sun yi nadama wasu suka ce amalan salihan dinnan shine nadamatuhum wa rabti anfusihim sun yi nadama sun daure kawukansu suka je suka daure kawukansu a jikin filas filas na masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallam suka ce ya manzon Allah in ba a yafe mana ba mun shiga uku ba za mu kwance kanmu ba shi ne annabi ya ce ba zan kwance su ba sai Allah ya kwance su idan Allah ya saukar da aya a yi musu afuwa sai a yi musu afuwa kuma aka yi musu afuwa da shi ya ce asallahu an ya tuba alaihim da sannu Allah zai yafe musu inna Allah ghafurur rahim Allah tabaraka ta'ala mai gafara ne mai jin kai a riwaya ta zo kamar yadda Imam Baihaqi ya fitar a cikin Dalailun Nubuwa malaman tafsiri sun ruwaito ta kamar yadda Imam Tabari shi ma ya kawo cikin tafsirinsa da sauransu kuma ya zo cikin takhrij a hadisul kashaf wai wannan aya malamai suna faɗa Allah musu rahama sababin saukarta ta sauka ne akan mutanen da wasu ne suka ƙi su je yaƙi tare da manzon Allah yaƙin tabuka da muka ba da labari amma daga baya suka yi nadama suka ce yanzu dan Allah na kunu fi zilali ma'an nisa mu je mu zauna a cikin inuwa mu zauna tare da mata wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabu fil jihadi yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi da sahabbansa suna cikin jihadi da halin ko mu mutu ko mu rayu falamma qaruba rasulullah sallallahu alaihi wasallam min almadina yayin da manzon Allah ya kusa ya dawo daga Madina suka ji labarin annabi ya taho zai dawo daga zai dawo Madina ba a samu daman yaki ba kafirai sun gudu sai suka ce wallahi lanusiqanna anfusana bisawari wallahi za mu je mu ɗaɗɗaure jikinmu mu ɗaure kawukanmu a masallacin annabi a jikin filas filas a mudai fala nutliquha hatta yakuna rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa huwa allazi yutliquna ko yutliquha mu ba za mu kwance kanmu ba annabi in ya dawo ya kwance mu wa ya'zuruna ala bashiya karba handarin mu fa awsaqu anfusahum bi sawaril masjidi suka je suka ɗaure kawukansu a jikin filas filas na masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama falamma raja'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo marra bihim ya zo wucewa ta wajensu a masallaci fara'ahum sai ya gansu a daddaure sai annabi ce man haula waɗannan kuma suwaye ya naga mutane sun daddaure jikinsu a cikin masallaci su da kan suka ce fa qalu haula alladhina takhallafu anka ya manzo Allah wannan su ne wanda suka zauna suka ƙi su je yakin tabuka suka ƙi su bika suna ganin sun yi wayo sun zauna tare da mata da yara a ƙarƙashin bishiya fa ahadullah azza wa jalla an la yutliqu anfusahum hatta takuna anta tudliquhum wa tarda anhum kuma sun yi alkawari cewa ba za su kwance kansu ba za su ta zama a daure sai har ka kwance su da kanka kuma ka yadda da su manzo Allah yake cewa ana uqsimu billahi la utliquhum na rantse da Allah ba zan kwance su ba wala azurhum kuma ni wallahi ba zan ba su hanzari ba ba ruwana da su hatta umaru bi itlaqihim ina nan ina jira sai an bani umarni in kwance su raghibu anni wa takhallafu anil ghazwi ma al muslimina sun kyamaci su bini sun kyamaci su je yaki tare da ni kuma sun ki zuwa su tafi tare da yan uwansu musulmi shine Allah ya saukar da wannan aya وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا أسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم Allah ya ce an samu wasu da suka dan itirafi suka nuna sun yi laifi har sun daure kawo kansu kenan kuma sun yi aiki mai kyakkyawa duk da cewa akwai munanan ayyuka da suka yi to da sannu Allah zai yafe musu kaga Allah ya bayyana cewa zai yafe musu kenan shikenan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aika ya ce aje a same su ya ce duk a kwance su kuma ya ce an karɓi hanzarin ku tunda Allah ya saukan mun da aya yayin da aka kwance su suka ce ya manzon Allah hadi amwaluna allati khallafna anka ya manzon Allah ga kuɗin mu da dukiyar mu da dawakin mu da dabbobin mu da duk abin da muka mallaka wanda muka ki mu je yaƙi mu bi ka fatasaddaq biha wa tahhirna wastaghfir lana kai sadaka da wannan dukiya gaba ɗaya ka tsarkake mu saboda muna jin cewa muna da datti da ƙazanta a tattare da mu tunda muka ƙi mu bi ka mu je yakin tabuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ma umirtu an akhudha min amwalikum shay'a aini ba umarce ne in dauki wani abu cikin dukiyar ku ba ba ruwana da kuɗin ku to shine Allah ya saukar da me khudh min amwalihim sadaqatan خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم sun ba shi dukiya don nuna cewa sun yi laifi sun aikata zunubi sun yi abin da ke ba daidai ba ne ba sai annabi ya ce a'a ni ba zan karbi kuɗin ko ba zan karbi dukiyar ko ba dan ba wanda ya ce nayi haka wannan yana nuna annabi yana taka tsantsan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamuhu shadidul quwa dhu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la annabi baya magana da ra'ayi haka kuma baya aiki da son zuciya duk abin da kaga annabi ya aikata wahayi ne shi yasa akwai hadari mutumin da za a ce annabi ya ce yayi abu ya ce bai zai yi ba ko kuma ya ya ƙi aikatawa ko yana faɗa da sunnar annabi a samu mutum yana faɗa da sunna shi kullum ƙoƙarin sa ya yaɗa bid'a sannan wannan ayar kun ga tana nuna mana irin halin waɗanda suka saba wa annabi suke kasancewa duk wanda ya saba wa manzo Allah baya karewa da daidai kuma wannan yana nuna mana cewa ashe sabban nan sun damu da annabi yanzu ka duba kuma ne yaƙi ne fa aka tafi yaƙin ma ba a yi shi ba amma ka duba halin da suka shiga sun shiga damuwa suka dawo suka ɗaure kawo kansu a masallaci annabi ya ce ina ruwa na da ku ba zan kwance ku ba mu fa yanzu sau nawa muke saba wa annabi kullum mu wayi gari sau nawa zaka saba wa manzon Allah ana ta kira abu sunna jama'a aikata sunna abu manzon Allah dan karamin abin da bai kai ya kawo ba malam wala abu ya gagara mun kasa iya bin annabi kai daidai da aure fa da muke ba za mu iya bin manzan Allah ba aure aure da ni da kai muke da iko mu tabbatar da gaskiya da sunna mu yi irin na annabi amma wallahi al'ada ta hana mu aure aure ba za mu iya yin bin annabi ba aure sai an saba wa manzan Allah a ciki ana so ko ba a so kasuwancin mu haka mu'amalan mu haka ga mu nan dai ana zaune dai ana son annabi ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليابس kana son tsira amma baka bi hanyar tsira ba kai ka taba ganin jirgin ruwa yana gudu akan fako kaga jirgin ruwa yana zura gudu akan kwalta kuma ka ce kana son annabi kuma baka bin sa atuzhiru hubbahu wa anta ta'sihi kana bayyana son annabi kuma kana saba masa alamatu muhabbatihi ittiba'u asar sunnatihi alamar san annabi shine ka bi gurbin sunnoninsa to shine Allah ya ce khudh min amwalihim sadaqatan tutahhirhum karbi daga cikin dukiyarsu ya Muhammadu ka karbi sadaka da suka kawo tunda sadaka suka bayar saboda Allah tutahhirhum ka tsarkake su biha da wannan sadaka min zunubihim daga zunubinsu kamar wannan kudi da sadaka da suka kawo saboda ba su je yaƙi ba in an karɓa din shine zai tsarkake su wa tuzakkihim biha ay tarfa'uhum min manazilihim ko min manazilil munafiqin wannan sadaka in aka baka ka karɓa shine zai tsarkake su ya ɗaukake su daga matsayin munafikai ila manazilil mukhlisin ya kai su zuwa ga mazauni ko masauki na masu ikhlasi wa salli alaihim karbi kuma kai musu addu'a ai ud'u lahum wastaghfir lahum karbi kudin karbi zarkar karbi sadakar kai musu addu'a inna salataka sakanun lahum ai addu'arka ya manzan Allah nutsuwa ne ga waɗannan mutane ai inna du'a'aka rahmatan lahum jin kai ne gare su to ma'aninatan lahum kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya faɗa nutsuwa ne a gare su wa sukunun lahum za su samu sukuni wallahu sami'un alim lalle Allah mai ji ne kuma mai gani kai masani wannan aya tana nuna mana halaccin annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi sadaka a hannun ainihin mutane in sun bayar kuma sadaka tana tsarkake mutum daga zunubi da laifi duk wanda yake ba da sadaka to insha Allah ta'ala zai samu tsarkaka daga laifi zai samu tsarkaka daga zunubi sadaka maganin masifa in ji annabi a in ji in ji bahaushe kuma gaskiya ne dan babu masifar da ta wuce zunubin da yake tattare da kai kuma wannan yana nuna cewa ashe Allah tabaraka wa ta'ala shi da kansa ya ba da dama a rinka bayar da sadaka don a taimaki addini malam duk wannan kuɗi da suka bayar gaba ɗaya babu naira ɗaya ko kwabo ɗaya ko kadara ɗaya da za a ɗauka a kai gidan annan muhammadu gaba ɗaya aikin allah za a yi to kaga shi da kansa ya ce a yi kuma ɗin suka yi kuma allah ya yafe musu ashe idan mutum yana so allah ya yafe masa to kaga yana da kyau ya rinka bayar da sadaka ba sai an ce ya ba da sadaka ba akwai wanda za ka ga shi dai insha Allah in dai ba zuwa aka yi aka ce a ba da sadaka ba to shi ba ba zai bayar ba kuma ku yi haƙuri al'adar bahaushe ba fulatani kenan haka kawai ya ɗauki kuɗi ya je kai masallaci ko wurin da ake wani abu na addini wallahi bai zai kai ba sai dai an je gida an roƙe shi wani yana cewa to mu ba a zo a roƙe mu ba a zo a tambaye mu me za a yi aikin addini yanzu kai dan Allah sai an zo an ce ma ga abin da za a yi aikin addini masallatai nawa ne a unguwar kuma su da generator da su kunna su gai su yi sallah asubahi a cikin haske su yi magariba da isha'i su yi karatun qur'ani masallatai nawa ne a unguwar kuma su da dan generator dubu goma babu masallatai nawa ne a unguwar ku wanda in mutum ya shiga ya yi sallah da farin shadda sai ya wanke rigar saboda tsabar dotti da kazanta kuma a unguwar ku limamai nawa aka sa musu albashi ana biyan su liman nawa ake biya ladanin da yake zuwa ya kira muku sallah kullun sau biyar nawa kuke biyan sa wa ya taba zuwa ya yanki yadi biyar ya aika masa gida saboda yana taimaka yana ladanci wa ya taba zuwa ya je dauki rago ya kai wa liman saboda limamin unguwar su ne yana musu limanci sai dai ya ta duba agogo in ya makara bai zo ba ana tsaki ana cewa baya zuwa da wuri ana yi da shi kai kuma za ka yi ta makara ba ka da matsala tunda kai mamu ne in kaga dama ka zo ba matsala in ma kaga dama ka makara ba matsala amma liman in bai zo ba kana da bakin da za ka yi magana ga aikin Allah nan marayu nawa suke unguwar ku mata nawa mazajen suka mutu sun rasa wa zai aure su dalibai nawa suka gama makaranta sun kasa shiga jami'a dan babu registration kudin registration yayan talakawa nawa suka kasa zuwa shiga makarantar boko ma saboda babu dan abin da za a biya school fees yayan marayu nawa aka mutu aka bari ba uwa ba uba su nawa ne to ba uzuri bane wai mutum ya zo ya ce wai wai shi wai wai ai ba zo ya aka tambaye shi aka ce a taimaka ba yanzu dan girman Allah a kasar nan Najeriya har wani mai kudi ya bude baki ya ce wai sai an zo an ce wai ya taimaka ba san inda za a taimaka ba wai wani ya ce wallahi shi yana da kudi amma bai san inda zai aiki da su ba kaji ba dan Allah kaji ba wai yana da kudin amma bai san ya zai yi da aiki da su ba kuma idan an roƙa ya ce to an takura malaman nan kullum suna bin gidan mutane suna roƙo wai sai ka je ka zubar da ruwan fuskar ka ka kaskanta ka wulakanta ba abu mai ciwo a ƙasar nan irin wai a ce wai malamin addini wai shi zai rinka bin gidajen masu kuɗi yana zubar da mutuncinsa da kimarsa yana roƙonsa ana haɗa su da Allah da annabi aikin da za su yi su shiga aljanna wai sai ka je ka lallaba mutum wai wai ya taimaka wai kuma yana ganin in ya taimaka wa addinin Allah wai kai ya taimaka mala alaka me alaka tsakanin hanyar ƙasa da hanyar jirgin sama wallahi ba alaka taimakon ka ma aka yi da aka ce ka bayar akwai wanda yau yana ganin in ya ba da dubu biyar don taimakon addini ya taimaki malamin ne da ya ce a taimaka ko ya taimaki limamin da ya wa'azi laifin limami wa'azi me yasa ya wa'azi wallahi wannan wato wannan raja'iyya da wannan takhalluf komawa baya da rashin wayewa ya kamata wato ya kamata ya fita daga tattare da mu wallahi masallatan mu su zaman suna cikin gata akwai wani masallacin juma'a da naje babban masallaci al'umma da suke sallah a gurin sun bi mutum dubu biyar dubu biyar din mai wajen dubu goma amma wallahi malam malamin ya tashi bayan an yi sallah bayan an yi hudu ba ya tashi yana jama'a don Allah a taimaka mana da yar dubu biyu da za mu yi wa motar masallaci da muke zuwa wa'azi za mu yi mata juye don Allah a taimaka da yar dubu biyu jama'a don Allah a taimaka tabarman mu sun lalace jama'a don Allah a taimaka mana da ɗan abin da za mu ɗan sai mai muta da inji don a yi hudu ba kaji ba bahaushe kenan yanzu ka taɓa zuwa masallacin haramun maka ko na madina ko na masallaci a maka ko a madina ko a cikin ƙasashen laraba nan kaji an tashi ana cewa a zagaya fi sabila a taimaka ka taɓa ji to babu inda ake wannan abu wallahi sai afirka sai kuma afirka ma najeriya bara addinin musulunci akan bara yake rayuwa duk abu na musulunci sai an yi bara kuma baran nan in malamai suka bude babin bara fa ana magana akan roƙo fa ba kyau amma dole an mayar da addinin musuluncin sai an yi roƙo sai an yi bara idan aka faɗakar da mutane aka ce ayi ayi ayi shikenan amma wallahi malam sai an yi wanka an rubuta takarda an je kofar gidan wani ana zama awa biyu ana awa biyu awa uku ana jiransa dan a bashi takardar neman taimakon masallaci ko neman taimakon gina makaranta yanzu ga makarantu nan da masallatai da asibitoci da za a gina matan ku za a kai ƴaƴan ku za a kai a yi tiritin ɗinsu a duba su ko makarantun na ƴaƴan ku za a karantar amma abu ya gagara sai an bi mutane ana cewa a taimaka a taimaka a taimaka a yayin da kafiri guda ɗaya wanda bai san Allah ya ce ba annabi ya ce ba zai zo ya sadakar da rijiyoyinsa na fetur ya bayar ya ce a rinka ɗaukan yara ana ba su scholarship suna zuwa suna yin karatu kyauta ba musulmi ba ne ba ya gina manya-manyan makarantu secondary schools wanda suka fi kowanne tsada suka fi kowanne daraja ana ɗaukan 'ya'yan talakawa suna zuwa suna yi karatu amma wallahi ba musulmi ba ne amma mufa abin da sai dai Allah ya sauwaƙe kawai alam ya alam anna Allah huwa yaqbalu taubata ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم
من الله صلى الله عليه وسلم saboda kyautatawa sahabbai da faranta musu in suka kawo sadaka suka kawo taimako kamar da Imam Bukhari ya fada hadisi a kitabun a kitabun zakka haka Imam Muslim ya fada hadisin shi ma kitabun zakka annabi yana yin addu'a in an kawo sadaka ko wani abu na yau addinin Allah ake sai ce Allahumma salli alaihim Allahumma salli alaihim saboda Allah ya ce wa salli alaihim kai musu addu'a inna salataka sakanun lahum lalle addu'ar da zaka musu natsuwa ce gare su sai Allah ya ce alam ya alamu yanzu mutane ba su sani ba anna Allah huwa yaqbalu tawbata an ibadi Allah yana karban tuba daga bayinsa wa ya'khudhu sadaqat kuma Allah yana karban sadakar in an bayar ka duba dan Allah wannan magana yanzu ba ku sani ba in kun tuba Allah yana karba kuma yanzu ba ku sani ba in kun ba da sadaka Allah Allah Allah madaukin sarki yana karban sadaka shi yake karba wa anna allaha huwa tawwabur rahim kuma lalle Allah tabaraka ta'ala shine mai yawan karban tuba rahimun kuma mai jin kai hadisi ya tabbata riwaya da imam shafii ya fitar da ita da isnadi ingantacce a cikin musnad nasa haka kuma imam bagawi ya fitar da hadisin a cikin sharhu sunna daga imam wato abi huraira radiyallahu ta'ala anhu yake cewa na ji manzon Allah yana faɗa wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda raina yake hannunsa ma min abdin yatasaddaqu bi sadaqatin min kasbin tayyibin babu wani bawa da zai yi sadaka da yayi nema ta hanya ta halal wala yaqbalu Allah illa illa tayyiban Allah baya karba sai kuma mai tsarki fa in za ka bada sadaka ka bayar da kuɗin fi sabilillah ba kuɗin haram ba ولا يصعد إلى السماء إلا طيب باب سلكت da take haurawa sama ta je ina ta je wajen Allah babu sadakar da take haurawa ta je sama ta je wajen Allah sai mai tsarki Allah tabaraka wa ta'ala yana karban wannan sadaka ya ciyar da ita gaba ya ƙara ta kamar yadda ɗayan ku yake kama ragonsa ya ɗaure ya bashi harawa ya turka bijiminsa yana ciyar da shi ya zama ƙato manzo Allah ya ce hatta inna luqmata la ta'ti yawm al-qiyamati wa innaha la mithla al-jabal al-azim loma daya da ka bayar sadaka saboda Allah dabino daya da ka bayar sadaka saboda Allah abinci kwano daya da ka bayar sadaka saboda Allah zai zo ranar tashin alkiyama kamar wani katon dutse babba sai manzo Allah ya karanta annallaha huwa yaqbalu taubata an ibadihi lalle Allah shine yake karban tuba daga bayinsa wa ya'khudhu sadaqat kuma Allah yana karban sadaka idan an bayar duk abin da aka bayar dan Allah Allah yana karba in kuma an bayar dan a san an bayar ne to shikenan wanda suka sani sun sani a kiyama kuma baka da lada kenan waɗannan ayoyin jama'a suna nuna mana mu taimaki addinin Allah mu agaza ko waɗannan a matsayin mutum na musulmi zaburar da shi da aka yi sadaka yi sadaka yi sadaka ai kaga ya isa mutum ya rinka duba me ya kamata ya yi wallahi wani a banza fa malam katin waya kawai in gaya maka a wata sai mutum ya kashe wajen dubu hamsin katin waya kawai kuma soki burutsu shirme kurmi yake karka ɗauka wani abin arziki yake yi amma wallahi malam ba zai iya ba da wannan dubu ashirin a aikin Allah da ainihin wato kudinsa ba to kaga wannan abu ya munana bai dace ba to sai aya ta ƙarshe sai Allah ya ce mai
وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم Allah ya ce da manzan Allah gaya musu wa qul i'malu ku gaya musu su je su yi ta aiki jama'a a je a yi ta aiki an yi wa'azi an yi gargadi ku yi sadaka ku nisanci munafurci ku aikata aiki mai kyau wa qul i'malu ku je ku yi aiki fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun da sannu Allah tabaraka wa ta'ala zai ga aikin ku ya muku sakayya haka manzon Allah zai ga aikin ku ya muku addu'a aka ce Allah tabaraka wa ta'ala shi kam daman ai masanin aiki ne kuma yana gani manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi kuma ganinsa Allah ne zai sanar da shi sannan kuma wal mu'minuna mu'minai ma za su ga aikin su kuma mu'minai ganin aikin za su sanya soyayya su da kauna ga duk mai taimakawa addini za ga duk wanda yake taimakon addini za ga yan uwa suna son sa ko da ba sa ganin sa ko da sunansa suke ji ana kiran sunansa zaka ji ana Allahu akbar saboda mai taimakon addini ne ko da ba unguwarsu ɗaya ba ko da ba garinsu ɗaya ba to ku yi aiki Allah yana ganin aikin ku manzo Allah yana ganin aikin ku muminai kuma za a sa ƙaunarsu a cikin zukatan ku duk wanda yake taimakawa Allah Allah zai sa bayan Allah su so shi makiya kuma za su guje shi dan taimako da sadaka yana maganin tsiya da bala'i da wani sharri wani mutum wani bawan Allah a unguwarsu mai kuɗi ne na a zo a gani amma fa yana taimako iyaka bini-bini zai siyo buhunan shinkafa tirela za a sauke malam harin bin mutane gida-gida ana jefa musu buhu da daddare kawai sai ka wayi gari ka ga buhun shinkafa an jefar tun ba a ganewa sai da a gane mutumin nan yake zakka kwa daman in ya zo kowanne cikin mutanen unguwarsu wallahi ƙarya yake ce ba a taba shi zakkar alajiwa na ba ya taimaka wa 'ya'yan talakawa ya kai su makaranta idan an tashi bukatar wani abu na unguwa ya taimaka in wutar unguwa ta samu matsala ya gyara sai wata ran barayi yan fashi da makami suka shigo unguwa operation da sabi da service wallahi malam suna zuwa daidai gidansa a cikin su su barayin wasu ka ce wallahi tallahi ba za a shiga gidan wannan mutumin ba dan me wasu ka ce ya ba za a shiga ba sai an shiga suka ce wallahi ba za a shiga ba ai yana taimakon mutane mutumin da kullun taimako yake ya za mu je mu shiga gidansa mu sata suka ce a gaskiya ba za a shiga ba in dai yana taimako ba za a shiga ba a unguwar ku an gaya ma suka je suka yi ta shigan sauran gidajen wanda ba su taimako suka kwashe duk kudaden da ba sa taimakon duk suka kwace su suka tafi kuma talakawan da ba a taimaka musu dai su suka zo suna musu jaji so ku taimaka wa bayan Allah taimakon bayan Allah nan yana da amfani yana da rana akwai fan mai kudin da wallahi malam ya gina gidansa na miliyoyin kudi wallahi ranar da ya zo zai tashi tattare mutanen unguwa suka zo suna kuka manya suna kuka matan aure suna kuka yara suna kuka suna wallahi alhaji ba za ka tashi ba saboda sun san in ya tashi za su shiga tasko da damuwa malam haka dattijon nan shi ma ya fasa da kuka ya ta kuka ya ce irin wannan kauna tun ban je lahira ba wallahi haka ya zauna a gidan nan bai koma ba duk shekara an yi yunkura zai koma ya kashe wa gida kuɗi bai taɓa tsammanin za a hana shi ba mutanen unguwa sun ce ba za ka koma ba da ƙarshe haka ya ɗebe wasu iyalan da yaransa duk suka koma shi kuma ya ci gaba da zama cikin talakawan ya haƙura to kaga wannan sai a mai albishir insha Allah Allah zai gina masa gida a gidan aljanna kuma bai daina taimakon ba Allahu akbar to koyi aiki Allah madaukin sarki zai ga aikin ku da mu'mine da kuma sauran bayan Allah to shine Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fayunabbi'ukum a wa saturadduna ila alimil ghaibi wash shahada da sannu kuma za a juyar da ku a mayar da ku zuwa ga Allah masanin gaibu da bayyane fa yunabbi'ukum zai ba ku labari bima kuntum ta'malun akan abin da kusance kuna aikatawa wa akharuna murjauna li amrillah wasu mutanen kuma lamarin su fa sai dai a jinkirta shi sai an jira kuma umarnin ubangiji akai imma yu'adhibuhum ko dai Allah in ga dama ya musu azaba wa imma yatubu alaihim ko kuma ya karɓi tubansu wallahu alimun hakim Allah shine masani shine mai hikima lamarin wasu kam ba a cewa komai sai dai shiru kawai Allah ya karba Allahu alam Allah bai karba ba Allahu alam saboda yan haisa baisa ne ba san ina ake ba ko kuma gashi dai abin ana yi Allahu alam dan Allah ake ba a sani ba ba dan Allah bane Allahu alam kura ce ta sa fatar akuya ko akuya ta sa fatar kura gashi nan dai wannan ayar a tsoro ne don a nuna maka a ciki akwai cikin mutane wadda da ya an question mark yaya aka yi allahu alamu muna neman allah ubangiji ya mana afuwa ya samu cika da imani ya samu gama da duniya lafiya gobe za mu tashi akan waɗannan mutane da suka je suka gina wani masallaci da ake ce da shi masjidu dirar wani masallaci da aka yi don a kishiyanci annabi kuma a yaƙi addinin Allah don raba kan musulmi to za mu ji bayanan malamai akan hukunce-hukuncen gina masallatai Allah Ubangiji ya samu gama duniya lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ba lokaci yau
auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim jama'a assalamu alaikum a ga tambayoyi da mutane suka rubuto kamar haka mai tambaya ta farko ya ce ko ta ce kai da fatan malam ya sha ruwa lafiya ta ce don allah malam me hukuncin namijin da yake nuna bambanci a tsakanin matansa na aure ya kuma fifita ɗaya daga cikinsu ta ce don allah malam a faɗakar da shi sosai don yana nan yana jinka a kuma samu da addu'a Allah ya samu dace
gogon yana nan kenan wato ni ni ina muku murna gaskiya malam matan ku suna son ku sosai suna aiko tambayoyi don a yi muku wa'azi don ku gyara wato na lura gaskiya dan on my own experience da na samu da wannan matan naku da 'ya'yanku da muke karatu da su a karatun safe na fahimci wasu abubuwa da yawa kamar haka wato na lura da mazan garin na suna da wayo sosai wayon ya wuce yadda kake tsammani ta yadda a karatu na maza ban sani ba dai ko a karatu na ne ko kuma duk sauran wuraren karatuttuka wato da wahala ka ga namiji ya rubuto ko su mazan su rubuto tambaya da take da alaka da bayani akan bayani akan hakkin mata a kansu ba sa yi sai dai matan ne zaka ga suna rubutowa kullum matan kunnan suna rubuto mana tambayoyi irin abubuwan da ake musu a garin nan abin ba a cewa komai a garin nan ne yanzu wata mata yau din nan ta rubuto mana cewa tana cikin wani hali da damuwa mijinta kafin ya aure ta ya yaudare ta ya yi faɗe da ita ya yi lalata da ita Allahu alam ma ko an samu ciki ne yau shekaran su goma sha ɗaya suna haifan 'ya'ya wannan abin yana damunta me hukuncin aurenta shi kuma ya yi naƙwas ba abin da ya dame shi bayan ya yi wannan barnar da ita aka zo aka yi auren wata ta rubutu take cewa suna tare da mijinsu yana nan a garin nan baya sallah baya sallah suka ce wallahi baya sallah amma yana azumi sallah baya kuma wai musulmi ne jika musulmi a cikin musulmi yake amma fa baya sallah a cikin matan nan ne wasu suka rubuto duk wannan wannan mai karanta biyan nan duk shi ya karanta su wasu ma na manta su wata rubuto take cewa yau din nan ita ma ta rubuto ko jiya ne shekararsa ashirin mijinta yana zaluntanta baya taimaka mata baya taimaka wa 'ya'yanta baya ganin 'ya'yanta kamar 'ya'yansa ne ya je ya yi aure ya tare a wurin wannan matar ita kawai ya sani a matsayin mata ta ce bakin ciki goma da ɗari ya ishe ta ta rasa inda za ta sa kanta ta rubuto min takardar nan ne ta gaya min kawai ta yanke shawara za ta haƙura da wannan aure za ta fita amma matsalar ta matsalar 'ya'yanta don Allah wani shawara za a bata shekara ashirin yana gana mata azaba ta ce ta faɗi wani abu ba zan faɗa ba don kar a gane wani abu ne ta bashi kuma ta ƙwace abubuwan ba a cewa komai akwai waɗanda suke cewa ba a ciyar da su ba a shayar da su akwai wanda ta ce tana jin kunya ta fita unguwa saboda ba ta da miji ba ta da zanin da za ta daura gashi nan dai akwai waɗanda suke zargin mazajen su din da zina suna zuwa suna zina akwai masu zargin su da shaye-shaye abubuwan ba a cewa komai so gaskiya ya kamata ku ji tsoron Allah fa kuma ni ka san mamakin da nake yi kuma mu mu ne gaba a rikici da kafarta mutane ni wannan abu yana mugun buga mun kai wallahi ka duba yadda matan mu suke zargin mu ana musu kaza ana musu kaza amma mutum ya zo ba mamaki me wannan abun fa wani dan uwansa zai mai sallama bai zai ansa ba dan yana ganin shi kafiri ne ba mamaki wallahi to kaga wannan ya zama akwai contradiction ka danne can ka lalace nan kuma kana nuna kai mai addini ne kuma ga kokarin sallah a garin nan daidai gwargwado da an kira sallah za ga alhamdulillah insha Allah muna fatan Allah zai yi wa garin nan rahama sallah samari ana sallah matasa ana sallah da wahala kaga ana sallah kaga wasu wurare ana abuwa gaskiya wannan ni kam ya dauki hankali na sosai ina fatan Allah ya sa abin ya ci gaba kuma kada ya canja amma fa ku sani cewa inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar sallah ta kware fa tana hana alfasha da munkari so baiwa Allah ina jin ba sai an miki wani bayani mai tsawo ba duk wanda yake baya adalci akan matarsa rashin adalci sakamako ne na shiga wutar jahannama dan kan wasu gaskiya akwai waɗanda dalilin matarsa za su shiga wutar jahannama wallahi malam in dai ka san ba za ka iya kwatanta adalcin nan ba kar ma ka ƙara aure mutanen da ba sa iya daidaita matansa akan tsire akan wai tsire ba duba tsire dan banza me aka kai tsire akan tsire sai ka shiga wuta wai je sai tsire ya kai wacce wacce kuma bai zai kai mata ba biredi biredi dan naira ɗari ko dan naira saba'in akan sai zalunci in yana ɗakin wacce sai sai biredin ɗari sai shiga da shi wacce ba zai kai mata ba ya salam ya akhi ku ji tsoron Allah ittaqullaha fin nisa ku ji tsoron Allah kula da matanku Allah ya taimaka
mai tambaya ta gaba yace assalamu alaikum malam menene ingancin idan mutum yana karatun alkur'ani sai iso inda aka rubuta au sajadatan ko yasjudu ko sajida eh, ko sajidin sai mutum ya yi sujjada a wurin kuma ko da yana da alwala ko bayi da shi kuma bai ma san me yake faɗi ba a cikin sujjadan nasa malam me hukuncin kun ga shi fa addini ba da ka ake yi ba yawwa duk wurin sujada da ka sani mai risala ya kawo su a cikin risala wurare guda goma sha ɗaya da ake sujada nan ya kawo ayoyin da wuraren da suke da lambobin ayoyin to a ji a bincika a gani ba a yin sujada sai inda aka ce a yi shikenan ba wai alamar yin sujada ba da aka ce sajadatan sajidina yasjudun ba shi bane akwai wasu din ana yin sujada wasu kuma ba a yi so kada wani ya je ya sujada inda Allah bai ce yayi ba ko annabi bai ce yayi ba bid'a ne wannan kuma mutum ya zo ya sujada bai ma san me yake faɗa ba sai ka tambaya an yi sujada me ake faɗa سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله احسن الخالقين wannan ita ce addu'a da ake yin an yi sujada na'am tambayarsa ta biyu ta ce malam ni ne kullum idan na kabbarta sallah sai iska tana neman kwace mini da ƙyar nake matse ta to amma iska o tusa eh,
ina dauka ko rigarsa ne
ya ce wani lokaci kama har sai ya ji kaman ta fito amma sai ya kudurta a ransa cewa ba ta fito ba sai ya ci gaba da sallah har sai ya sallame ya ce don allah mala usman a karanta a
za ka yi abin naka ko um, wannan bawan Allah ya yi kinaya kuma ana son kinaya idan ya zo yana yin sallah kullum ku ji abin da ya ce kullum inda zai sallah sai ji iska za ta kwace masa sallah to kaga wannan kamar yana da matsala kenan ko ka san akwai salsal baul akwai salsal mazai akwai salsal rih mai zubar da fitsari kullum wannan ba a bashi hukuncin in fitsari ya zuba a jikinsa alwalarsa warware haka salsal mazi wanda kullun yana zubar da mazi Ali bin Abi Talib ya ce kuntu rajulan maza'an ni mutum ne mai yawan zubar da mazi a jikina yana da yawan fidda mazi ana samun mutane masu yawan mazi so wannan malamai suka ce na farko ba wanka a kansa kuma in yayi yawa koyaushe yana zuba ba zai karya masa alwala ba ko da yake akwai riwaya da ta zo cewa wanda ya maziya za a kace fa fihi alwudu wannan ana nufin ba wanda yake kullun kullun ba in dai abu ya zama sals to ya zama ciwo haka salsal rih wanda kullun iska yake fitarwa kullun yana yin Allahu akbar zai rinka yi yana tusa akwai wanda aka ji ana sallar jam'i sai na buwut buwut jama'a jama'a suna wani yana subhanallah jama'a aje a jaddada alwala bawan Allah aje a jaddada to, to larura ce to kaga irin wannan gwanda mutum ya tsaya ta baya baya kawai yana sallah yana tusarsa kawai to kaga wannan ba za a ce sai ya sake alwala ba ko jiya din nan wani ya tambaye ni yace yana da wannan larurar ya zai a sallar tarawihin sa din raka'a biyu sai ya sake alwala na ce a'a ai kana da larura ne ka je ka ta tusa ka kana sallaka Allah ya kiyaye hanya kawai sai dai ka koma gefe kar ka je ka ka kumbura su kuma Allah ya bada lafiya
wannan ya ce malam menene hukuncin bawa malami ya karanta wa mutum alkur'ani shi kuma ya biya sannan malamin daga ƙarshe ce masa ya yanka rago ko akuya da niyan ah, tunda zai tafi makaranta ne neman ilimi da niyan allah ya bashi ilimi ya yi sadaka
hukuncin ka bid'a ka aikata bid'a in baka daina ba ka zama dan bid'a ba wanda ya ce wai ka je ka bawa wani kuɗi ya karanta ma qur'ani kai ka je ka kwanta a gida kun ga bari in ba ku wata ka'ida ku huta duk wannan irin abin da ake yi in mutum aka yi masa sai a ce wai a je a yanka wani abu to yawanci ba na sunna bane bid'a ne da wahala ka ji annabi ya ce a je a aikata wani abu na addini na ibada ya ce kuma a yi yanka taban akwai babin yanka ya halatta a zubar da jini don tawassuli a yi sadaka da nama don neman Allah ya biya bukata amma ba sharaɗi bane don ka ce malami ya maka addu'a wasu ya ce sai ka yanka rago ko sai ce sai ka yanka akuya ko sai ka yanka raƙumi sai ka yanka bijimi na farko baya cikin aikin magabata na kwarai baya cikin aikin salafus salih mutum ya zauna ya bada wani ya karanta masa qur'ani a yi masa sauka don wata biyan bukata qur'ani karatun iba- ibada ne wanda kowa zai yi da kansa kuma ba sharadi ba ne wai don kana neman biyan bukata wai sai ka sauke qur'ani in ka karanta qul huwallahu kafa uku Allah sa albarka in Allah ya ga dama zai karba izo ɗaya Allah hore ma ka karanta kai fatiha kai addu'a Allah zai karba magana cewa wai sai na sauke qur'ani saboda ina neman wata bukata ba sharadi bane ganin dama ne amma yanzu hafizin qur'ani ko kai a gida ba hafizi ba ka iya karatun qur'ani kana da wata bukata ko wata kwangila ko wani aiki ko neman aiki ko makaranta ko wani bukata ko neman aure ko wani rashin lafiya ko larura ko wata tafiya ko wata harka za ku yi kai a kanka ya halatta kai ta karanta qur'ani tun daga bakar hannasi da niyyar kai tawassuli da wannan karatu Allah ya karba ma in dan kai kai a gida kai kaɗai da kanka to ba laifi amma matakka ma ka sa ta yi maka sauka da sunan ta yi sauka kuma wai a yanka wani abu wannan bid'a ne baya cikin aikin magabata na kwarai so in ka ba su rago suka ci sun ci nama sun more kurum babu ruwan kuma Allah da wannan dan Allah baya karban abu sai abin da ya ce a yi ko annabin sai ya ce a yi to bai ce a yi ba yanzu abin da ake haka kurin mutum malam in ya tashi bukatarsa sai ya je samu yan kudinsa dubu ashirin dubu talatin ya je samu gardawa manyan wata ya je ya ce su je su yi mai saukar qur'ani wai saukar qur'ani fa akwai fa wanda fa izu ɗaya fa 20 naira fa izu ɗaya fa 20 naira duba karatun izu ɗaya fa naira ashirin wani ya ce tab akaram kallahi ai mai dan dama daman ne akwai na goma ma to izu ɗaya naira goma kenan izu sittin ɗin nawa kenan naira nawa ɗari shida kenan 600 to wannan wallahi an samu ma yanzu wannan ba wulakanta ƙur'ani ba ne ba to baya cikin aikin magabata ka biya a yi maka karatun ƙur'ani ka biya a yi maka sauka ko ka biya a yi maka rubutun sha ko a ka biya a yi maka layu ka ɗaura duk wannan baya cikin abin da Allah ya ce a yi abin da annabi ya ce a yi wanda yake so ya samu biyan bukata jama'a ya hana idansa bacci ya tunkari dare ya ta fafatawa kurum da kanshi amma ba laifi ka iya zuwa gurin tafsiri ka ce ma addu'a saboda bukatar ka malami ka ce ma addu'a saboda bukata shi in ya tayi da daddare ya maka addu'a ba laifi ko shi in ya nasa karatun qur'ani ya ma addu'a ba laifi amma ka ce sauke qur'ani ka biya a'a wai wani ya mutu ana neman masa aljanna dafa a yadda yake rayuwar fa shi baya karatun qur'ani amma tun da gata ne wani babban sa ya turo daga abuja ya turo kuɗi dubu ɗari biyar da hamsin a ji a masa sauka alqur'ani sauka saba'in a ji a tara gardawa su ta yi kuma wani gardi ya riga tona asiri ya ce tab ya ce malam ai ba wani saukar da ake wallahi ya ce haka ake waraka waraka kawai ka sa qur'ani ka wallahi mala gaske ihu kawai ya yana sa ya ya bude yana jiya nan da nan mutum zai ce ya gama an yi magana ce ba abuja suka je suka ciwo kuɗin ba mu ma mun ci rabon wani kuma ciniki aka zo aka yi da shi aka ce nawa ya ce ai gaskiya sai an ba da dubu kaza mai kuɗin ya ce ya ce wannan ai yayi tsada sai ya ce akan makalla baka san jonathan ya ƙara kuɗin abubuwa ba ya ce baka san farashin mai ya ƙaru ba ya ce to karatun ƙur'ani ma wallahi farashi ya ƙaru unzuru ya ya ikhwani ku duba yadda ake wasa da al'amura yanzu lokacin da mutum zai wannan ya tuntuɓi cewa Allah ya ce yayi ko annabi ya ce yayi to shi yasa yaudara yanzu gardin da zaka bashi ya maka rubutun sha ka je maganin baki maganin waye idan ka je sai ya dauki kwanin sha da kofi da roba da za a rubuta maka rubutun sai ya dauko ta wanda sai ya tsiya ya dauko ginne alkalami ya sa a bakin sa haka haka sai ya gauraya gauraya ya ce daure kai masa aje a daura aje a dura ma bakin ruwa kurin kai ta watsawa Allah ke hanya wallahi ba sa yi galiban ba sa yi ba sa yi wannan da idan mu mun gani so ku yi abin da Allah ya ce ku yi sai ku huta wanda Allah bai ce ku yi ba kar ku yi an dade ana yi ba shi ke nuna wani abin gaskiya bane a garin mu ana yi ni zan ci gaba wannan kuma wani ra'ayi ne kun fahimce ni na'am
to za mu katse tambayoyin haka saboda ƙurewar lokaci amma kafin nan hukumar makarantar college of human resources development kumo suna sanar da jama'a cewa sun fara sai da fom na diploma da certificate a public admin da business admin da computer science da social management akan kuɗi naira dubu biyu za a samu fom ɗin a harabar makarantar da ke daura da kwata ko kuma ofishin head of department na uh, social I mean, eh, education and social development a secretariat sannan uh, ya ce malam muna nema a taya mu da addu'a saboda mahaifinsu ya yi tafiya bai dawo ba kwanan uh, shekara da shekaru da fatan allah dawo da shi lafiya wani ya ce don allah malam a taya mu da addu'a mama na bata da lafiya wani ce malam ina so a sani a cikin addu'a ina fama da jarrabawa na rashin lafiya kimanin shekara guda allah ya yi mana jagora amin wani ya ce malam da fatan an sha ruwa lafiya malam kanwar mu ce bata da lafiya saboda rashin lafiyan ya yi yawa a jikinta muna nema a taimaka mana da addu'a to da dai sauran addu'o'i kawai malam don suna da yawa gaskiya
duk wanda ya rubuta takarda yana neman addu'a da wanda bai rubuto muna fatan Allah ya amsa akwai akwai dan uwa a da yake da yake taimaka mana a wajen gudanar da wannan tafsirin da mai kusan duk shekara duk man da muke amfani da shi a wajen karatuttukan nan tunda wannan na dare hanna yamma da ake na fada da mata wallahi duk shi ya ɗauki nauyi kuma dai mu har yanzu ba mu san shi ba shekaru aro aro gaskiya yau shekara na uku ko na hudu so akwai bukata a yi masa addu'a Allah ya saka masa alkhairi ya yaukaka arzikinsa kuma Allah ya yawaita mana irinsu so amma yanzu ya tafi umra ya tafi umra kuma bana mu nan mun samu man da muke sha ya ninninka ya ninninka na bara saboda yawan jama'a da yawan injunan da muke amfani da shi na san dai ba za a gaza amfani da inji guda uku ba so kowanne kuma yana zuƙa ga kuma wanda ake na fada shi ma ga kuma na matan aure da ake so consuming din man yayi yawa har ya fi karfin shi dan uwa da yake taimakawa a yanzu da na aka muku lissafin man da muka sha za ku yi mamaki so um, wannan kofar a buɗe take gaskiya ga wanda yake ganin zai zo ya ɗora shi da ya tafi umra baya nan so ku yi masa addu'a Allah ba shi lada sannan kuma inda wanda zai zo ya ɗora ko wanda za su zo su ɗora mutum ɗaya mutum biyu yana ganin zai ɗauki nauyin wannan sai a samu su 'yan kwamitin tafsirin sai mutum kurin ya faɗi yadda za a rinka zuwa ko ya rinka kawo man ko ya rinka bada wani kuɗi ko ya samu wani yaron sai ya rinka bashi kuɗi yana siyo man kawai yalo din yana kawowa yana ajiyewa shikenan yan kwamiti za su yi amfani da shi duka wanda yake taimakawa da agaza wajen gudanar da wannan lamari na gajeren lokaci ne mai karewa ne nan da yan kwanaki za ga ana tashi cewa an kammala Allah ya saka kowa da alheri kuma Allah ya sa shi ne sanadin samun mu gidan aljanna ya ba mu lafiya da zaman lafiya ya jikan iyayenmu ya jikan magabatanmu ya sa aljanna ce makomar mu Allah ya fi mana zunubanmu Allah ya ba mu zaman lafiya a ƙasar mu da jihar mu da garin mu duk abin da yake mana tsoro yake firgita mu Allah ubangiji ya yi mana waɗanda ba su lafiya Allah ya ba su lafiya masu neman haihuwa Allah ya ba su masu larurori Allah ubangiji ya yi musu wanda suke da fama da yanayin rayuwa Allah ya takaita musu Allah ya ba mu damana mai albarka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin